Masu sauraro, Assalamu alaikum, za ku saurari tafsirin Alkur'ani mai girma daga bakin Ashtek Maulana Khalifa Sani Zaria, wanda yake gabatarwa a babban masallacin masarautar garin Zazzau, Yusuf Rufai Yusuf Kano nake cewa mi saurare da nutsuwa.
Mun kwana a aya da hamsin da hudu, za mu tashi a aya da hamsin da biyar. أكرمك الله بسم الله فلا تكون غمر النبي
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمره والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
لا محمد يا ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتولون الصلاة تكتم عليهم وما تؤلموا الشيطان سبحان ما يكسبون ولقد عبدنا عبد إن لا يكون حزين يا أيها الذين آمنوا قالوا مثلث تدعوا كانوا يقالهم إذا كانوا في الأرض أقاموا وسلموا عنه إن لهم ما تولوا وكان له ملكا وتنفي قلوبهم ولا أريد وليا ولا جناح عليهم بشير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن إن الذين تولوا يوم التقى منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعد ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم أنا مغنى آيات أخرى عند أبن يفعل يفعلوا aka ci sahabbai da yawa suka yi shahada wasu suka ji ciwo to shi ne allah ke bada cewa waɗanda suka kibin umarnin manzon allah mun yasa har suka tsorata suka watse suka gudu suka bar annabi shi kadai to shi ne allah ke bada cewa ai shaitan ne masu wasu wani inna ladina tawallaw hakika waɗanda suka juya minkun daga cikinku an likita da gabar yaƙi yau matakal jam'an ranar da taro biyu suka haɗu jam'ul musulmi na wa jam'ul kufa taron musulmai abubakar da aliyu da talhatu da sadu na biyu ƙasim da abdurrahmanu na abu waɗannan ba su gudu ba innama ta zalla kuma shaitan ya kashe ɗan ya zamar da su bi wasu wasu yi wasu wasu da ya sa masu kuma bai ba alima kasabu sakamakon abin da suka yi kasabi na zunubi shine mukhalafatu amrin nabi saba mahoron annabi inda yake masu ku tsaya na kar ku gushe ko an rinjaye mu ko mun rinjaya suka gushe din masu ga horon annabi ba Allah ya ce wa laqad afa Allahu anhum Allah ya yafe musu wannan laifi da suka yi saba ma annabi saba ma Allah ne amma Allah ya ce ya yafe inna Allah hakika Allah gafurun mai gafara ne lil mu'minina ga mu'minai halimun mai haƙuri la yu'ajjilu 'ala al-usran ba gaggauta azaba akan masu sako duk sanda ka saba ma Allah Allah yakan jinkirta ko ka tuba saboda rahama Allah in ka tuba ko da bayan lokacin ne sai Allah ya gafarta shi ne Allah ya ce ya yafe masa mai gafara ne mai haƙuri da Allah ya so ya kama su nan take zai kama su amma Allah bai gogawa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuma da gaskiya da Allah la takunu kal ladina kafaru kar ku kasance kaman wadanda suka kafirci ayil munafiqina ay munafiqai da bin jama'a manzo Allah akwai mu'minai akwai munafiqai mu'minai da su suke tare da annabi dole wannan Allah ya ce ya gafarta masa wadanda dukkan su mu'minai ne amma wasu wasan da shedan ya sa masu shi ya sa suka bar umarnin manzon Allah to me kafirai suke cewa munafikai kar ku zamo kamar su wa qalu li ikhwanihim sun ce ma yan uwan su min shani a cikin shanan su ila zarabu fil ardi idan sun yi tafiya a cikin kasa fa ma suka mutu aw kanu gurzan ko kasance wajen yaƙi jan mugali wa kutulu aka kashe su sai su yin cewa laukano inda na ma matu ai da su su tafi yakin na ba da suna wurin mu da ba su mutu ba wa ma kutilu da ba a kashe su ba to ku muminai kusan cewa duk wanda kaga ya mutu ajalinsa yayi zuwa yaki ba zai zama dalilin mutuwa ba rashin zuwa yaki ba zai zama dalilin rayuwa ba munafikai kadai ke faɗin haka cewa ai ga yana sun je da annabi an kashe su da suna gida ne me zai same su to karfa faɗi haka na muka kaule kaman faɗin su kar kar mu'mini su yi faɗi irin magana liyaj'al Allahu zalika hadratan Allah ya yaka ne don ya sanya wannan maganar da suke faɗa a ƙarshen lamari ya zama su hasara fi qulubihim a cikin zukatansu wallahu yuhi wa yumiitu Allah shi yake rayawa shi yake matarwa wala yamna'u 'anil maut qu'udun sama a gida ka ce ba za ka mutu ba ba zai ba zai ba zai hana mutuwa ba wallahu bima ta'maluna basir Allah mai ganin abin da kuke aikatawa ne biliya wa ta'i bai jazi ko zai saka maku da shi
وإن كنتم في سبيل الله أو ثم رسلتم إلى وأنتم لما تسمعون ولأنكم عاقبتم إلى الله تحشرون قل لا أعلم لله علم لهم ولا أن بدل حواليك أن إلى مهون حولك فأعنهم وترزقهم وجارهم بذنب فإذا لم تكن توكل على الله إن الله يغفر المشركين wala illa mu azmin Allah ce wallahi idan an kashe ku fi sabilillahi a cikin jihadi me asara ku a ciki in an kashe ku wajen jihadi an mutum ko kuka mutu bilan mil mimi mutum wa kasir ya ko mitum min asalinsa mata ya mutu ne ya matu ai a takumul mautu mutuwa ya zo maku fihi a cikin yaki saboda Allah ai ba wani abin da zai goyo baya la magfiratun wallahi gafara ne ka'inatun mai kasancewa min Allah daga Allah bi zunubikum da zunuban li zunubikum ga zunuban ku wa rahmatun da rahama minhu da gare shi lakum gare ku ala zalika mutawan shananka wallahu da yake cewa la magfiratun wa madkhuluha jawabul qasmi jawabi ne na rantsuwa wallahi gafara zai same ku وهو في مولد في موتنا وخبره مغافرا nan da rama kuma khairun ya fi inji wanda ya ce da bai je ba bai mutu ba ba duniya zai tara ba in ya tara duniya duniya zai bashi ne to ai gafaran da zai samu wajen Allah da rahama ya fi abin da yake tarawa na duniya bil ya'i wa ta'i da ya'i da ta'i sai da Allah yana ga musu cewa in kun mutu kowa zai koma ga Allah ne Allah ya kasar bayi kashi uku akwai wanda yake bautan Allah don tsoron wutan Allah kawai akwai wanda yake tsoron aiki bautan Allah don kwaɗayin aljannan akwai wanda yake bautan Allah don son Allah kawai to shine Allah ya tara su ce wala in mutu fi sabilillahi wala in kuntum fi sabilillahi aw mutu la makbiratun min Allah wato wanda suke bautan Allah don tsoron wuta falakum makbiratun gafara ya tabbata gare su wanda suke tsoron Allah wanda suke bautan Allah don kwaɗayin aljanna wa rahamatu rahama ya tabbata gare su wanda suke tsoron Allah don girman Allah ko khairul majmu'una to Allah subhanahu wa ta'ala su duka in dai an kashe mutum saboda Allah ko don neman aljanna kake yi ko don tsoron wutan kake yi ko don san Allah ne duka dai alhairi ne gare ka dan ma rahmatin min Allah albama za'idatun don rahama ne daga Allah lenta ya Muhammadu lahum ka zamo mai tabbushin hali ya Rasulullah ai kafulat ahlakuka dabi'unka suka sawwaka idan qalabuka yayin da suka saba maka ai annabi bai musu kakkausan magana ba bai musu mummunan magana ba sun saba masa in ba don annabi mai hakuri bane sai ce kai kun zama mutanen banza ko mutanen kaza na sa ku ku tsaya kun tsayawa sai annabi zama mai taushin hali shi ma ke nema musu gafara walau kun tafazzan da ka zamo mai fushi tsayewar kurgi mai mummunar dabi'a galizar kalbi mai kaimin zuciya fa galasta ka kausa za a lemi a kansu lan fallo min hamlika da sun watsa ya daura da kai to yadda Allah ya ce na ya fi musu kai ma fa afu an ya fi musu ya rasulullahi ma atawhu abinda suka aikata wastaghfir lahum dhunubahum ka nema masu gafarar dhunubansu hatta asfir lahum har masu gafara sannan ga wani ƙari wa shawarhum ka shawarce su istakhrij ara'ahum ka fitar da ra'ayoyinsu bil amri a cikin al'amari min al-harbi na yaƙi wa gairi da waninsa annabi sallallahu alaihi wasallama ai baya neman sai yayi shawara Allah zai ga mishi ga yadda za ka yi ko kai kaza akwai nasara ko kar kai kaza ba nasara amma dan an natsar da su mu'minai dan tabbatar da su ma wasu abubuwa ne masu girma wajen Allah Allah ya ce shawarce su a cikin lamarin yaki na qulubiyan wal yusannabika dan ya zamo sunna gare ka da inda za ka yi abu kai shawara annabi yana shawara وقال صلى الله عليه وسلم كثير المشاورة لهم annabi na yawan shawara da su har magana cikin gidansa yakan shawarci sahabansa da bai za azamta amma idan kayi niyya ala imla'i ma turidu zartar da abin da kake nufi ba'da mushawarati bayan shawara fa tawakkal ala Allah kai tawakkali ga Allah zikrihi na bil mushawarati kai dai ka ba su shawara in wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza sai ka ji me zuciyarka ya baka ka amince da Allah kai inna Allah hakika Allah yuhibbul mutawakkilina yana son masu tawakkali alayya kan
وما كان لنبي إلا جوان ومن يرجع إلى ما يوم القيامة ثم تولي كل ما تفرقه الناس لهم أفمن تبع أقوال ذلك فمن لا يتفق من ذلك ومعه جهنم قبيس المصير
نعم إن ينصركم الله idan Allah ya taimake ku ya'inkum ala aduwikum ya taimake ku akan abokan gaban ku ka yau mai badarin kamar yadda ya taimaka muku ranar bada fala galiba da kun ba wani mai rinjayen ku wa in ya fadurku in Allah ya tabar da ku ya turku nasarakum ya bar taimaka maku din ka yau mai hudin kamar da ya faru a nan uhuru wa man alladhi yansurukum wa zai taimake ku min badihi bayan tabarwan Allah ai ba da khizlanihi ai fala nasira ba mai taimako na kun gare ku saboda ka in ya zama haka fa ala Allah falyatawakkalul mu'minun mu'minai kawai su tawakkali ga Allah la gairihi ba wannan sa ba annan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah atani 70 alfan min ummati yadkhuluna jannata bila hisabin wala iqab Allah ya man kyauta yace zai sa mutum dubu sayin a cikin al'umma na aljanna ba zan masa hisabi ba ba za ya yi masa hukuma ba suka ce ya rasulullahi ga ya mana su koma shiga cikin su sai ce allazina la yarquna wala yasriquna wa ala allahi yatawakkaluna su ne wannan wanda ba su rigiya amma ba rigiya irin da ake da fatiya ba irin wanda ake da sunan aljannu ko da sunan wasu abubuwa da sauransu sannan kuma ba su satan a cikin addini suna tawakkali ga Allah to yace sai sai na Umar ya ce ya Rasulullahi a roƙi Allah ya ƙara mana mana sai sai na roƙe shi ya ce in hada kowane mutum dubu saba'in nan kowane ɗaya ya kama dubu saba'in kowane ɗaya ya kama dubu saba'in mutum dubu saba'in su shiga aljanna ba hisabi da na ce a ƙara musu aka ce to a cikin dubu saba'in nan kowane ɗaya ya kama dubu saba'in sai na umar ya ce a ya ban ya rasulullahi roƙi Allah ya ƙaro ya ce to na roƙe shi ya bani kamfata uku daga hannun rahamanu sai wani ya ce sai sai na umar ya shiru sai wani ya ce ka ƙara roƙo a ƙara sai ta ba za mu roƙe shi ba Allah yana da ikon shiga mun da aljanna cikin kamfada da duka ɗayan ya ishe wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ce sadaka Umar sadaka Umar Umar ya yi gaskiya ai kamfada ɗaya ma ya biya al'umma na gaba ɗaya wace kenan wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk abin da zaka yi kai tawakkali ga Allah ma kana ma yambage bai kamata ni nabiyin ga annabi ba wannan zara aya ta saukar za a karanta lamma fukirar kadifatu umra an je yaƙi ne an tara kayan ganima sai aka rasa wani shimfiɗa ja a cikin ranar bada da aka rasa faƙada ba'alun nasi sai sashen mutane suke cewa la'annan nabiyyu halaha watakila annabi ya ɗauka Allah ya ce ma kana yan bayi an yi galabe kamata kamar annabi a dangana shi da ha'inci ba don gudulu sata wajen ganima ha'inci ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi karfin ya ga wani abu ya sha'awa ya dauka wala tazunnu bihi zalika kar ku zato haka ne wa bi qira'atin bil bina'i lil maf'ul an yugalla an yugulla ya sata wajen ganima an yugalla ko a dangana mashi ha'inci waman ya gano duk wanda ya saci kayan ganima ya tafi ma galla yawmal qiyama zai zo da abin da ya sata a wuyansa hamilan ala ulkihi bisa aikin sa manzo ya faɗa yana yana faɗakar da su cewa satan kayan ganima baya da kyau yace ranar kiyama wani zai zo da dan akuya a kansa yana ma na ce ya rasulullahi ya bani mallakan komi zan gamu da ɗaya cikin ku ya zo da saniya zan gamu da ɗaya cikin ku kowa da abin da ya sata zai zo da shi kowa zai ce taimake ni ya rasulullahi ya na isa maka na isa maka to annabin ne za ku dangana cewa ya ɗauki kayan ganima ku ne dai duk wanda ya ɗauka sai ya zo gaba na ranar kiyama ya ce sa mashi hannu ce ba ruwana a famane ta ba'arin Allah shin yanzu wanda ya biyar dan Allah ba ba a yabi walan yugulla bai sata ba kaman ba a bisa halin zai zamo kaman wanda ya koma da fushi min Allah daga Allah li ma'asiyatihi don saban sa wa gululihi da satan sa wa ma'awabu makoman sa wutan jahannama ne wa bisal masiru makoma yayi muni hiya ita la hum darajatu su sahabbai ba matsayin su ne ba akwai darajoji asabu darajati ma abota da rajoji inda Allah wajen Allah ai mukhtaliful manazil masu saba ma matsayi ne wannan matsayi ne yafi na wannan wanda man ittaba alwalahu aswab wanda ya bi yardan Allah ko zai samu lada wani man ba bi sahalihi aliqa wanda ya koma da wajen Allah ko Allah zai ma hukuma wallahu basir Allah mai gani ne bima ya amalu da abin da suke aikatawa فيجازيهم الى ما استقاموا به دشي نعم لقد من الله على المؤمنين إذ أرسلهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب ويسألهم قولا ولا مبين قال ما أنكرتم مصيبة كذبتم مثلها كل عليها كل أمن لأنفسكم إن الله على كل شيء قدير وبعثهم يوم القيامة عن بإذن الله ليعلم المؤمنين
Allah ce ana sahabbai din nan kowanne da matsayinsa ranar kiyama za a yi tutoshi ne tutan gaskiya za a ba sa yana baka duk wanda yake siddiqi zai zama karkashinsa tutan adalci za a ba sa yana umaru dukkan sarki adali zai zama karkashin tutan umaru masu ciyarwa saboda Allah kuma tutan su yana hannun sai na Usman malamai kuma tutan su yana hannun Ali ibn Abi Talib qurra makaranta tutan su yana hannun Ubay ibn Ka'ab makana masu kiran sallah tutan su yana hannun Bilal to haka dai Allah ya ce dukkan su kowa zai tashi da matsayin da yake Allah subhanahu wataala ya aka iya kai su laqad man wallahu hakika Allah ya baiwa alal mumini da bisa muminai irba asabihim rasulan yayin da ya aiko manzo min anfusihim daga cikinsu ay arabiyyan mithlahum balarabe kamar su yafamu an don su fahimci abin da yake faɗa wa yashrubu bihi su ɗaukaka da shi la malikan wala ajamiyan la malakan wala ajamiyan Allah bai aiko mala'ika ba bai aiko ba ajame ba inda yaran ba na larabawa ne ba ai ba za su ji ba to Allah ya baiwa ya aiko ba larabe ne a cikin su ya taso yaran su yake yi maiwa ne daga Allah ya tulo alaihim ayatihi yana karanta ayoyin Allah alaihim akan su wa yuzakihim yana tsarkake su yutahhiruhum min az-zunubi yana tsarkake su daga zunubai wa yu'allimuhum al-kitaba yana sanar da su littafin al-qur'ani wani hikimata da hikima shine sunna wa in makhaffafatun min as-sakilati innahum abun da yake lamari da shani kanu min qablu sun kasance kamin aikan annabi lafi zalalin wallahi suna cikin bata mubinin bayyananne na awala ma asabatkum musibatun shin yanzu yayin da musiba ya same ku bi uhudin a uhudu bi qatli sab'ina da kisan mutum 70 minkun daga cikin ku kuna ta ganin cewa kaman Allah bai taimake ku ba din ya bari an kashe mutum 70 kuma Allah ya musu baiwa ne da shahada wa qad asabtum mislaha ko kuma kun samu irin ta so biyu bi badar abadar ai abadar din bi qatl 70 kun kashe 70 wa asar 70 kun kane 70 minhum daga cikin su sai gashi yau kuma kultum muta'ajjibina kuna fada wai kuna jin mamaki anna haza ta ina wannan abu ya zo mana na tabewa alhali wa nahnu muslimuna muna musulmai wa rasulullahi manzon Allah fina yana cikin mu wal jumlatul akhiratu mahallu istifhami inkari ne ce anna haza din nan ai bai kamata a ce muna musulmai annabi na cikin mu wasu fawo kanmu ba kullahun kace musu in suna tambaya daga ina ne huwa mai indil anfusukum ku kuka jawo li'annakum domin ku taraktumul markaza kun bar matattaran da annabi yace ku tsaya nan kar ku gushe ko mun ja ko an jaye mu don haka ne fa hazaltum kuka tabe sakamakon saba ma Allah ne da annabin Allah shi ya kawo muku haka inna allaha hakika Allah kadirun mai iko ne ala kulli shay bisa dukan komai meno yana daga cikin ikon Allah annasru taimako kamar yadda ya muku abada wa man uhuda hana taimakon kamar yadda ya maka uhudu wa qad jazaku ya sa'aka maku bi khilafikum da sabaninku wa ma asabakum yawmal taqal jam'an fa bi idhnillah abin da ya same ku ranar da jama'an kafirai da musulmai suka hauro a uhudu fa bi idhnillah da idhnin Allah ne bi iradatihi da nufinsa Allah ya yi haka ne liya'lama Allahu ilma zuhurin don Allah ya sani irin sani na sarari in kaji Allah ya ce don ya sani to don kowa ma ya sani amma shi ya riga ya sani ya ilma zuhurin sanin sarari almomini na waye mominai a cikin ku hakan gaskiya wali ya alama don ya sani قالوا لو نعلم ذلك لتبعتم ومن يومئذ نفر منهم الايمان يقول الأربعين ما يلد قلوبهم وقالوا على ما يكتمون الذين كانوا لإخوانهم فقالوا لو طعمنا ما قلوا قل فدعوا أنفسهم ولكن كنتم صادقين Allah ya yi haka ne li alamar lazina na faƙo don ya san munafikai wallazina qila lahum da waɗanda aka ce masu lamman sarafu anil qital da ana cikin yaƙi suka juya ruhun su ne abdullahi ibn ubayi wajen su ɗari uku na sahabbansa an ce masu ta'alau ku zo ƙatilu ku zo ku yaƙi fi sabilillah a ada'ihi makiyan Allah idan ba za ku yaƙin ba a witba'u annal qauma bi taksiri sawadikum ko ko a ku tunkuɗe mana jama'a in an gan ku da yawa to ba a ji tsoro in lam tuqatilu in ba ku zo yaki ba qalu ay munafiqai abin da suke cewa law na'lamu qitalan lattaba'nahum ai mu ma yi yaki bane wallahi da mun yi yaki da mun bi ku qala ta'ala takziban lahum Allah ta'ala ya faɗa don ƙaryata su yace hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil iman masu faɗin cewa ba su iya yakin nan bakariya suke a lokacin nan sun fi kusa da kafirci ne lil imani ga imani bima azharu da abin da suka bayyana min khidlani na tabarwansu lil mu'mini ga mu'mini wa kanu qablu aqraba ila al iman kamin a fito yakin sun nuna su mu'mini ne sai suka zama sun fi kusa da imani a wajen zahiri amma Allah ya sani a zuciyarsu sun fi kusa da kafirci ya ƙoro na bi afuwahim suna faɗa a cikin da bakunan ma laisa fi kulubihim abin da baya cikin zuciyarsu suna cewa walau alimu qitalan da sun san Allah ya ce walau alimu qitalan lan yattabi'ukum da sun san yakin ma ba za su bi ku ba wallahu alam Allah masani ne bima yaktumuna abinda suke koyewa minan nifaqi na munafiki الذين قالوا بدل من الذين قبله ونادوا قالوا سكتي لإخوانهم كيانقوان في الدين وقد قالوا الجهاد سنزونا بسبتياكي با وكتي لو أطاؤنا أي شهداء أهد دا شهيدا أهد سنبي مغانا رب أو إخواننا قو ينقوان في القول مكتي كرس بتا ما قتلوا دا ما كشتوا ما قل لهم تيمسوا fajara'u an anfusukum al-mauta ku da ku fitan ba fitan zai amfane ku ku tunkuɗe makanin ku mutuwa in kuntum sadiqina idan kuna da gaskiya fi annal qu'uda cewa zaman nan yanzu yana tsirar min wa gare shi mutuwa sai dai lokacin ta bai ba an ce wata rana annabi Suleiman yana zaune a gaban sa da fadawan sai ga wani mutum ya shigo da mala'ika ne da sifan mutane da ya wanka ma wani harara sai mutum ya tsorata sai ya boya sai ya ce wa annabi suleiman suleiman ne na tsorata da wannan ni ban gane wannan mutum na tsorata ne ga Allah ka hori aljannu da shaidanu su kai ni can karkashin dutse bayan dutse aka ɗauke shi aka yi can sai ga mala'ikan mutuwa ya zo da ya suleiman ina mamaki ne Allah ya ce in karbi ran shi yanzu nan a wannan lokacin amma ba a nan ba a can yadda ya gudu din yanzu nan shine nake mamaki an ce in karbi ransa yanzu kuma gashi a gaban ka ina tunanin ya zai yi sai gashi yana kai kara wajen ka to Allah ka kai ni can bayan zuwa sun duniya yana zuwa can aka ce dama na aka ce a karbi kanka saboda haka maganar mutuwa maganar dabara ba kana zaune in mutuwa ya kama ka zai ka kama tafiya ba gaira ba dalili zai a dawo da gawa ba shayi ba yaushe ya fita ba sani ba to na Allah ya ce to ku da kuka zauna mutum ku dai makanin ku mutuwa in za ku iya ku saboda haka ka mika wuya kawai sai na tare wannan zala aya ya sauka a cikin shuhada badar wanda wanda aka kashe su a wajen yakin suna cewa da ba su je ba da ba su mutu ba Allah ya ce la ta hasaban nan lazina qutilu fi sabilillahi amwata kar ku zaci wanda aka kashe su ko qutilu aka kakkashe su fi sabilillahi don addinin Allah amma tambatattu bal hum ahya'un inda rabbihim rayayyu ne wajen ubangijin su arwahuhum biha wasil duyuri an sa rayukan su a cikin makogoron wasu tsuntsaye wajen kore-kore ta sarau tana yawa cikin aljanna haitu sha inda ta so kamar yazo cikin bakara wala ta kuli liman yuqdalu fi sala amma dum bala ya walakin la tashurun to haka nan ma Allah subhanahu ta'ala ke cewa duk wanda aka kashe shi in dai ya je yaki ne saboda Allah to jikin ya tafi kasa dama ruhi yana can yana yawo ya shiga aljanna kama warada kamar yadda yazo a cikin hadisi yurzaquna ana azurta su ya kuluna suna ci min simarin jannati daga ƴaƴan itacen aljanna farhina na'am halin kasancewansu farhina halin min lamirin yurzaquna ana azurta su suna cikin farin ciki bima atahumullahu da abinda Allah ya ba su min fallihi daga falalansa wa hum su yastabshiruna suna farin ciki bil ladina lam yalhaqu bihim wadanda ba su je sun yi shahada a wannan lokaci ba min halbiyin bayan me ikhwanihi daga uwan su mu'mine suna ce oh su wani da za su ruwan su ga abin da muke ciki Allah ya kasuwa da haka ne haka haka aljanna yake to haka za su dinga cewa wadan suna cewa min allazina an bi an la khawfun ba tsoro alaihim kansu ay allazina lam yalhaqu bihim wanda ba su riski da su ba wala hum yahzanuna ba sa razana cikin lahira al ma'ana yafrahuna bi amnihim wa farihim suna farin ciki da amincin su da farin ciki da amanan su da farin ciki
يسترجعون الذين تمنى الله وردهم عملا على يدور غير منهم الذين تدعون بها وعرفوا من بعد ما أتوا المنفعة للذين آمنوهم وتقولهم عزيزهم الذين أجروا الناس إننا أجر أولهم مغفرون فلا لهم إيمانا وقال وزن له ولم العسر
yasabshiruna bi ni'matin suna bushara da ni'ima shine lada daga Allah وبلغ زيارة النقاري عليه أكان وأن بالفتح أدبا على نعمتي والكسر هو إن هو أن الله هو إن الله ألا لا يضيع به توضرت أجر المؤمنين لا دم مؤمنين بل يأجرهم زي ما صلادنس الذين تجابوا لله ودن سك أمس كرا الله والرسول ده منذ دعاه بالحجور للخروج للقتال يا كراس دن فتا zuwa yaki lamma aradin Abu Sufyan lokacin da Abu Sufyan da sahabban suka yi nufin al'auna komowa wata wa'adu suka yi alkawari tare da annabi su ka badarin to kasuwan badar al'amal mukmila min yawmi uhud lokacin da aka gama wannan yaki na uhud so koma gefe guda sai abu sufyan ya ce wani irin abu ne haka mu da muka samu nasara a kansu daga baya kuma mun gudu ai wannan ba za ta yi ba a wani kaulin magana biyu ne sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam gobe a dawo a ƙara sa juna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira sabai bayan an kashe mutum 70 ji ya ce gobe za mu fita sabai suka ce bismillah gari na wayewa har wadda ba su da lafiya aka dauke su sai Allah ya tura ma Abu Sufyan tsoro sai ce a bari dai yanzu a ɗaga a ɗaga sai baɗi kowa ya je shirya za mu zo kasuwan badar inda aka yi badar ɗin nan yaƙi na shekara biyu to shi wannan shi ake ce ma badar subura wannan an yi a shekara uku ne da hijiran manzon Allah shi uhudu to aka ji masa bai ciwo shi ke ne ga ya sun samu dama da yana zan zai ce to a bari sai baɗi kaga an ƙara shekara ɗaya kenan shekara na hudu kowa ya zo ya shirya idan an shirya kowa ya fito mu karasa juna to suka je suna ta shiri manzon Allah yana ta shiri manzon Allah yana ta shiri to sai Allah ya jefa ma Abu Sufyan da lokacin ya tsoro kawai ko ta ina ya rasa yadda zai sai ya ce bari ya dabara in mu ba mu fita ba abin ya zama kunya a wajen mu sai ya kira wani mutum Abu Nu'aym al-Ashari ya ce kana da dabara ka iya bakinka zan baka ragumi ɗari ka je ka warware ma annabi niyya a ji shi ya kasa fitowa ba ni ba sai ce za ka ma ragumi ɗari ne sai zai samu rana shi har salam da kuke shiri ai za mu je shirin yaƙi ne na alƙawarin da muka yi da abu su mana ce kawai ai ba lokacin bidan ku ba ne sun muku mummunar tattali wallahi kar ku je annabi jawo haka ne ko ni kaɗai sai na fita shi ne Allah ke kawo wannan alladina ko alladina qala lahum an-nas wanda mutane suka ce masu wato shi shi Nu'aym ibn Mas'ud al-Ashkari shi wanda ya iya magana kenan sai zo shi manzo Allah innan nas qad jama'u lakum mutanen nan sai ugun gane ne gare ku sun taru ne su asiri ko in sun zo tumbuke ku za ku gaba daya karkaje fa hajau ku ji tsoron su ku ji tsoronsu wala ta tuhun karku zo musu ba za da hun imana wannan magana ma ya kara musu karfi baka ce za a tun muke mu kuma mu yi duk a tafi aljanna tasdiqan nun gaggatawa billahi da Allah wa yaqinan da yaqini wa qalu suka ce hasbunallah Allah ya ishe mu kafina amrahum Allah ya isa mana lamarin su wa ni'mal wakil ma dalla ubangiji al-mufawwad ilayhi al-amr wanda aka fawwala masa al'amari wa haraju suka fita ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam tare da manzon Allah fawafu suka badar suka zo kasuwan badar arnan ba su zo ba wa alqallahu ar-ruba fi qalbi abi sufyan Allah ya jefa razana a zuciyar abu sufyan da sahabbansa balam ya tu ba su zo ba kana ma'ahu tijaratu za a je yaki dama akan je da kayan sayarwa su saban nan sun ɗebo kayan sayarwa babba'u suka sai da kaya da yawa wa rabu suka ci riba zuwa koma gida ƙala ta'ala Allah ta'ala ya ce fanqalabu bi ni'matin
فلا تكفهم وما كلهم مسلمين ولا يؤذنك الذين يتباعون بالكفر إنهم ينظرون إلينا يريدنا ولا يعملون حقا بآياتنا ولهم عذاب عظيم قال تعالى الله تعالى يتي لسكتي حسبنا الله ونعم الوكيل fanqalabu suka komo daga badar bin imatin da ni'ima daga Allah wa falalin da falala bi salamatin ga lafiya ga riba lam yamsa so so ba abin da ya shafe su min qatlin kisa aw jirhin komi wattaba'u ridwan Allah sun biyar dan Allah bidatihi da biyan Allah wa rasulihi da manzansa bil khuruj a cikin fita wallahu Allah zu fallin azim ma wajen falala ne mai girma sahabbai suka ce hasbunallah wa ni'mal wakeel haka nan kowane annabi kowane wali tun karshen tun farkon zamani har zuwa karshe in yana mai taimako da Allah sai Allah ya taimake shi annabi Ibrahim an je ba shi a wuta Jibril ya zo ya ce masa kana da bukata Ibrahim sai ce wurinka ya ce eh ce la ya ce in zuwa ga Allah ba ya ce ina da bukata wajen Allah to roƙe shi mana ya ga maka zauke ce ka ba ilmu hu bi halil ladhi la yaqwa alayhi hal ba zan roƙe shi ba ya sani ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah ce ya kira ni ya na roƙo ni bar dan wasallama ala ibrahim sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafirai suka dalu suka an ce musu innan nasa qad jama'a lakum bashan wa zaru imana sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah ya ce fangalabu bi ni'mati sun koma da ni'ima da falala daga Allah ɗaya daga cikin sahabbai yana lura da alkur'ani yace ina mamaki wai mutum a ce yana jin tsoron wani abu da hasbunallahu a gaban shi ya kuma ji Allah yana cewa fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin me yasa zaka ji tsoron wani ina jin mamaki mutum ga ayan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin a ce yana bakin ciki ya ji kuma Allah ya ce a ƙarshen ayan fasta jabana da wanda ce na min algani haka nan muna jin mamaki mutum yana jin tsoron kisa ya kuma ji Allah yana cewa ufan wulu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibadi da ya faɗi haka Allah ya ce fa waqahu Allah sayyi'atu ma makaru wa haka bi ali fir'aun wannan kalma duk wanda ya dilimci wa ufan wulu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibadi yana karanta ta adadin haruffan ta safe da yamma ba wani abu daga halittar Allah da zai cuce shi. Mazala ya ce, mun dawo daga jihadi karami zuwa jihadi babba. Jihadin asgar shi ne jihadi da takobi, jihadin babba shi ne jihadin nan. Waɗannan kenan ba wani magani da za ka samu fiye da Alƙur'ani. Babu, mun kana neman tsari ga Allah karanta hasbun Allah wa ni'mal wakil. In kana neman jin tsoron wani abu ga nan dai duk abu na karanta Allah ya faɗa a baya ban kallabo bin imatin min Allah wa fadli to kai kana da wani kullum ba ka so na Allah kai kar musiba same ka ai kullum kai hasbun Allah wannan ko 450 ko 4500 ko kuma ku je wajen malamai su ga muku saura na wallahu na walama zuzu inna ma zalikum shaytan iyaka mai faɗin cewa innan nasa kan jama'u lakum mai faɗin haka shine nu'aymu bin mas'ul al-ajli wanda wai shi yana ganin zai tira ku mai dari Allah ya ce shedani ne yukhawwifukum awliya wa ina tsorakun da su wato abokan sa kafirai to Allah ya ce bala ta hafu kul kar ku ji tsoron su wa hafu ne ku ji tsoro na fi tarki amri cikin barin horo na in kuntum mu'minina in kuna da gaskiya hakan ولا يعلمك الذين يسارعون بالقوم ولا يخزنك بلم الياء وكسر الزاء يخزنك وبفتحها ولم الزاء كف ولا يحزنك من حزنه لغة من حزنه كر يباتا مكري الذين ودنن يسارعون بالذكر رجل cikin kafirci ya kauna fihi suna akuwa ci sariyan da gaugawa bin sunatihi da taimakon kafirci wa hum ahlul makkata su ne mutanen maka ko munafikai la ta tammali kufrihim karka damu da kafircin ya rasulullah innahum lan yadurru Allah shay'an wallahi ba za su ci Allah da komai ba bi fi'lihim da aikin su wa innama yadurruna anfusahum iyaka suna cutan kanun su ne yuridu Allah an la yaj'ala lahum hazan Allah yana nufi masai zai sanya musu rabo mane fil akhirati lahira rabban lahira ko shine aljanna falizalika don haka ne hazalahun Allah ya tabar da su walan azabun azaba ya tabbata gare su azimin mai girma fin nari a cikin wuta
إن الذين كفروا قرآن تجيبان يتنظرون أجرا ولهم عذاب أليم ولا يدعون الذين كفروا أنوالهم لهم كأنعام تسلم إنما يؤمن بالآخرة ولا يؤمن بها ولهم عذاب مهين ما كان لهم يتكلمون على ما أنتم عليهم أتأمون أيوب القوم وما كان الله يطلعكم على غيركم ولكن الله يطلعكم من يشاء فعلموا من يرحمه وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان حقيقة ولن سكسوا كافرتي دا إيماني أخذوه سككربوا مسلنشي بدله مسا- كافرتي مسا- مساين كمسلنشي لن يضر الله باس شوتن ألا بكبرين دا كافرتي شيئا ونابو ولهم عذاب عذاب يتبت قريب مؤلم بير أليم بير أليم لا يحسبنك ولا تحسبنك kar waɗanda suka kafirta su zaci ko ko kar ku zaci annama numli lahum muna musu talala ne bi tadwilil amal da tsawaita rayuka wa ta'khirihim da jinkirta musu sai ga kafiri Allah ya bashi lafiya ya bashi kuɗi ba abin da yake samun shi duk abin da ya taba sai ga yayi daidai a harkar duniya Allah ya ce kar ku dauka cewa wannan abun alkhairi ne gare su muna musu talala ne mai kaman sake khairul li anfusihim wa anna wa ma'amulaha saddat matsalin mafi annama din ba fi kiratin mai tatani ya fi musallin sani innama numli lahum innama numli lahum iyaka muna saurara masu ne liyazza dudun su karu da isman bi kasratil ma'asi da yawan zunubai walau azabun azaba ya tabbata gare su muhinin zuwa hanatin ba wacin walakanci bila yarda cikin lahira ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه an dawo kanku muminai to kar ku dauka cewa Allah zai bar ku ne ma kana Allah Allah bai kasance zai bar muminai alama antum abinda kuke kai ayyuhan nasu alaihi akan sa mithla al muqlis bi ghairihi tudanyan masu ikhlasi da wani idan kaga mutane suna sallah idan masallata ne amma akwai munafiki a cikin su akwai wanda bai ikhlasi in kaga mutane suna sadaka akwai mai yi don Allah akwai mai yi don afada to Allah subhanahu wataala yace ai to bazan bar ku haka ba sai na nuna sai na ga ware nawa ba zai bar mu'mine a mu'mine akan aibin da kuke bani ga waraya hatta ya miza ko yin mayyiza sai ya mayyiza yafsila ya rarrabe al-khabitha munafiki min at-tayyib daga mu'min bi takalifi ta ina kallafawa shaqati mai wahala almubayyinati mai bayyanarwa ga zalika wancanan ka mumini in an kallaba mashi ya tashi lokacin sanye ya arula za ga ya tashi da gudu ya je ba zai ji sanyin ba saboda imani in an ce sadaka in an duk wani aikin alkhairi to amma wanda ba mumini ba Allah ce wai za ka mu ila salati ka mu kusala yura'una nas to shi Allah ya sa yake riye mai wa duk wanda kaga aikin ibada bai masa wuya wannan mumini ne duk wanda kaga aikin ibada da kyare ke yi in ya ga ba mutane ba zai yi ba to wannan ba mumini ba ne Allah ya ce shi sa nake kawo don a rage suwaye na wani gaskiya wa ma kana Allah li yutli'akum 'ala al-ghaibi Allah bai kasance zai sanar da ku abin da ya faku ba fa ta'rifu balle ku gane munafiki min gairi da wanda ba munafiki ba kallar tamizi gabanin mai yawa walakin Allah yuzli rusulihi man yasha Allah amma Allah yana zaba daga cikin manzanninsa wanda yake so fa yudrihu ya bin kayan da shi ala gaibi kamar tsala nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi ya tinkaya akan halin munafikai Allah subhanahu wa ta'ala ya ga mun Allah sallallahu alaihi wasallam munafikai in sun zo gaban ka sun fi kowa lakin baki sun fi kowa kusata da shi sai na nuna maka ku daidai da daidai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo ce wani tashi kai munafiki ne wani ma tashi munafiki Allah annabi ne kawai Allah ya zaba haka fa fa aminu billah ku ba da gaskiya da Allah wa rusulihi da manzanninsa wa in tu'minu kun ba da gaskiya wa tattaqun nifaqa ku gabar munafinci balakum ajrun azim lada mai girma ya tabbata gare ku
ولا يجرم الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وما لهم بل هو شر لهم سيذوقون عبث به يوم القيامة ولله ملك السماوات والأرض والله بما تعملون خبير.
نعم آه لا ولا يحسبن الذين يبخلون waɗanda suke rowa da abin da Allah ya ba su na falalansa ai bi zakati da zakkansa kar su zaci wa khairul lahum ruwan nan alkhairi ne gare su maqulun sanin wal lamir lil fadl da ake huwa wal awwalu na farko ma atahum Allah inna bukhuluhum ruwan su muqaddaran qabla al wusul an al faqani wakila an ja al lamir ala tataniya wala yahsibanna cewa Allah ya baka abu ka rike musamman na zakka ka ki bayarwa kar ka ɗauka alkhairi ne gare ka Allah ya ce bar ko sharru abinda zai faru sai yudawwaku na bihi ma bahilu bihi lalle za a rataya musu abinda suka yi rowa da zakkan sararin kiyama ay yaj'alu hayyatan fi ulukihi dukiya wanda mutum ya tara bai ba da zakansa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce yumasalu malu mali iz zakati fi shuja'in aqra lahu dhabibatan ya'khudhu bi lahzamatayn wa yaqulu ana kanzuka ana maluka sannan ya karanta wala tasban ladina hal ranar kiyama ai yayi za a kwatanta ma wani mutum wanda bai da ba da zakka ai katon maciji da dukiyarsa a rataya masa a wuyansa macizan nan yana da baki guda biyu na faransa da gefe tsarin iya ce ina na same ka ce ai ni ne taskanka ni ne dukiyanka da baka da ranka to shine Allah subhanahu wataala ce masu yin haka kar su zanci cewa alkhairi ne in Allah ya baka dukiya ka fitar da zakka ka bayar ya zama kariya ga dukiyanka ya zama albarka a dukiyanka wayo ka ce ba za ka bai da zakkan ba Allah zai karba da tsiya sai turo yanki da naman su karba da karfin tsiya ka ke ba da zakka ko ya turo maka asara kana ji kana gani abinda Allah yake so ka karba dan kaɗan ne a ce dukiyanka ka kasa arba'in ka ba da kashe daya daga nan har baɗi ma sai ka ga dama ka yi san kyauta to Allah ce ku daina zaton cewa wannan abun sharri alkhairi ne sharri ne hannun zakar walillahi mirasu samawati gadon sammai na Allah ne wal'alli da ƙasa yarju ma ba'da fana'i aliha sharrin duniya kenan duk abin da ka tara a duniya fa ba na ka bane wani zai gada wani zai gada har masu gado su gane sai wa zai gada inna na su Allah wani alaiha inda Allah yan ka gina gida ko min kyan gidan gidan wani gidan wani ana nan ya mutu wani ya saya ko wani sun gada ana nan ana nan shi ma ya mutu ko wani ya saya haka za a yi ta yi har a ce yau ba sauran mai gado gado ya gane a ce kana kai dan gadi ne kawai kana gadin wancan wurin kana gadi haka nan in ka hanya kuɗi a kwani har abada ba za su amfani ba kan baka fito ba kai ko koshi ba za ka yi ba baka fito ga kai mai abinci ba ba za su amfani ka ba wa sharru ma fihi min al-halayki an laysa yughni an kabil malayki illa idza farra tiran al-alik wani yana yana zambo mu kudi yace mafi sharru kudi ba zai taba wadatar da kai ba sai ya guje maka an kana jin yunwa kana da kudi a jiwo in baka bayar ba za ka koshi ai ba za ka koshi ba kana sai ka mutu da yunwa gashi kana son sa to ba zai amfane ka ba sai ya fice to Allah subhanahu wataala ya ce to ka daina ganin ka hana gadan sama da ƙasa ma da abin da yake cikin su na Allah ne duk ba kare kullu man alaiha fa wallahu bima ta'maluna khabir Allah masanin abin da kuke aikatawa ne bai jazi ku ya muku sakayya bi insha Allah alhamdulillahi rabbil alamin ala sanar jama'a bai aniba tv da aka buɗe na satellite ana sa karatu na malam tarar cutuka na malam daga sha ɗaya da rabi na na rana zuwa sha biyu da rabi na rana sannan kuma akwai ƙungiya na kurame sun kawo takarda jiya kan cewa suna zuwa sauraron wannan karatu to amma suna sauraro ne ba su gane abin da ake yi to shine suke roƙo da Allah inda wani wanda yake zai iya fassara abubuwan da malam ke ko ya iya magana na kurame to ya zo ya taimaka a kan wannan abin don za su magana da su idan suna da wani kun kuma ba su da shi inda wanda zai taimaka da wanda ya iya maganar kurame to sai ya zo ya gawo da magana akwai tambaya a nan shine wai malam wannan tana tambaya ne akan wai tana tare da mijinta kusan tsawon shekara sha ɗaya zuwa sha biyu amma ba taɓa ganin wannan miji ya yi wankan jaraba ba da ga wai ya matsayin wannan aure na kuma suna da yaya.
a da aure bai shafi yana ba ba aure ne samu jarama sai dai tana zaune da kazani wanda addinin sama sai da hali don ba addini da najasa ta yi addini babu tsarki kaga bai da addini gaba daya ta yi yadda za ta yi ta jawo hankalinsa ta yi masa wa'azi in ya gagara in ya kai inda ba za su rabu ba ya zama tsumma ta zama kwarkwata yaya sun yawa sai ta hakura ita da ibada ta tsira wajen Allah amma maganar cewa bai ibada ba bai shafi aurenta ba ko bai wankan jinar sharafi ne mutumin to musuluncin ma ana tambaya dan baya sallah dan wanda baya sallah ko musulmi ne sai da tsarki ake sallah saboda haka abin ya zama da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma maganar aure aure na nan tunda an aura a musulmi bai kuma ce ya bar musulunci ba sunan shi wai musulmi
kakar makallawa wanda yana tambaya da waya mutumin da ya rasu kuma ana bin ta azumi shin za a rama mushi ne ko ko ya za a yi malamai sun yi magana kashe biyu wasu sun ce a biya masa wasu sun ce ba za a biya masa ba hadisi ya zo cewa wata mata ta zo ta tambayi manzo Allah ta ce azumin babana ya rasu yana da azumi a kan shi na biya masa annabi yake ki biya masa a wani kuma a fuka suka ce a, ai aiki na jiki aiki na jiki ba kamar abin da ya shafi dukiya ba an mutu ya mutu bai yi ba wannan Allahu gafuru da yi saboda haka in an biya masa yayi in an biya fuka ba biya masa ba an kasa yayi
an karo kallawa wanda yana tambaya ne eh, cewa wai mutum ne suke zaune da matar sai zama ya zama ba daɗi sai ya gaji dai ya kai ƙarar matar da kanshi yana neman kuɗi to aka je dai eh, alƙali ya bakin ƙoƙarin shi don ya sasanta abu yaki to daga baya dai alƙali ya yi kuli tsakanin su to ba ta gama ta gaba a ta biya shi to ba ta gama wannan ta gaba ba kuma ta rasu shin wai shi ta gaji shi wannan mamaci
aya kul'u dalqatul la raja'ata fiha in ka ji ana gado shika raja'i ne idan mutum ya sanya mata shika daya ba ta gama inda ba sai ta mutu zai shiga danta amma in ya sake ta shika uku ba sauran aure tsakanin su ba gado tsakanin su to shi hulmu shika ne aka ce larar da aka biya idan har mace ta ce ta gaji da auren ko shi mijin ya ce ta biya shi kuɗinsa aka biya ya karɓi wannan kuɗin aure ya yanke sam sam sam sam ba za a iya dawowa ba sai da sabon ɗaura aure sai da sabon ɗaura aure a iya dawowa in ta zo ta ce to mun gane kuɗin ku dai ba ni kuɗi na a dawai da auren to amma a wannan hali ya yi ba a dawon ba tun da ba raja'i ba komowa ba gani
to alhamdulillah da to ana sanar da jama'a akwai karatu da ake yi a yan dabiro inda malam da ake akwai karatu da su ke yi daga karfe 8 da rabi zuwa 9 talati goma goma ga annabi akwai matan da ta kawo sarkan naira 100 tana roƙon malam mata addu'a na suke yana hannu ya yi ta اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق الله Kun saurari tafsirin Alkur'ani mai girma daga bakin Maulana Ashek Khalifa Sani Zaria wanda yake gabatarwa a babban masallacin masarautar garin Zazzau. Yusuf Rufai Yusuf nake cewa da fatan za mu yi amfani da abin da muka ji. Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ƙara wa Khalifa lafiya da nisan kwana mai albarka. Allahumma amin.